من يهده الله فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن مما ينبغي أو يجب الاعتناء به تربية الأولاد لأن الله تعالى قد وجب على الآباء أن يعتنوا بتربية أولادهم في دخولهم وخروجهم وفي قيامهم وجلوسهم وسائر هيئاتهم أرى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم والأولاد نعمة من الله تبارك وتعالى وهبة من الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز بدأ سبحانه وتعالى بذكر الإناث تشريفا لهن ليهتم بحصونهن والإحسان إليهن ويقول واثلة بن الأسقى رحمة الله عليه إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث من يمن المرأة أي من بركتها وعلامة سعادتها في دنياها قبل الآخرة يقول العلماء الناس أربعة أقسام في هذه الآية الكريمة التي في سورة الشورى قال إسحاق بن بشر نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم عمت فلوط أبو البنات لم يولد له ذكر وإبراهيم أبو الأولاد لم يولد له أنثى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد له الصنفان يعني من ذكر وأنثى ويحيى ابن زكريا عقيم يقول الله تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يقول العلماء التزويج في الآية عند قوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هو الجمع بين البنين والبنات ثانيا الأولاد زينة وتفاخر في الحياة الدنيا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وقال تعالى في سورة آل إمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وقنات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوة والأنعام والحرث ثالثا عباد الله الأولاد فتنة قال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين يمشيان ويتعثران عليهما قميصان أحمران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين الغلامين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما رواه أبو داود رابعا عباد الله قد يشغل الأبناء الوالدين عن طاعة الله تبارك وتعالى الأولاد يشغلون الآباء أو الوالدين عن طاعة الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم عباد الله خامسا ينبغي أو يجب للآباء أن يدعو الله بأن يرزقهم الأولاد الصالحة والبنات الصالحة يقول الله تبارك وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال تعالى في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هل للولد الصالح فائدة للآباء وهل للولد الصالح فائدة للمجتمع قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da jinjina da kirari wanda ba su da ƙarhe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya dora shi kan layin daidai shine cikakken shirye Allah ka sa muna cikin wannan layi wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi Allah ka tsare mu daga layin bata ka dora mu akan hanyar daidai ya Allah yan uwa lura da irin yadda al'amuran matasa da al'amuran yara da yadda matasanmu suke ba da gudunmuwa wajen lalacewar zamani da tambaɗewarsa da shiga wani hali muka ga ya dace mu tunatar da kanmu sannan mu tunatar da iyaye wajibin da ke kanmu na tarbiyyar waɗannan 'ya'yan da Allah ke bamu wallahi idan kana yawo a ƙasar nan kana yawo a garuruwa kana yawo a unguwanni kana ganin abubuwan da wato matasa suke yi da abubuwan da yara ƙanana suke yi kuma ka bincika ka samu ‘ya'yan nan da suke waɗannan abubuwan suna da iyaye ba wai daga saman bakwai aka watso su ba suna da uwa suna da uba sau da yawa wasu ma ‘yan gata ne ba wai kuncin rayuwa da bala'i da talauci ya jefa su cikin wani hali ba abin zai baka takaici zai saka ka cikin ɗimuwa zai dame ka dangane da irin yadda al'ummar mu take nema ta zamanto a bar buga misali dangane da duk wata baɗala da shigantaka da ake yi a duniyan nan tare da cewa addininmu ya ja hankalinmu kwarai da gaske dangane da lura da waɗannan yaran dangane da sa ido a kan shigarsu da fitarsu tahinsu da zamansu tafiyarsu da tsayuwarsu kaiwarsu da komowarsu babu inda Allah ya saurara wajen musa ido dangane da yadda za su je su komo kuma Allah maɗaukacin sarki ya an karar da mu da cewa in fa ba mu yi abin da ya kamata dangane da su ba to Allah za su zama mana fitina da bala'i a doron ƙasa kuma a lahira ma su ƙara zama mana wata bala'i da wata fitina malamai sun tafi akan cewa tarbiyyar yara wajibi ne dole ne saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ya ku masu imani wa anfusakum wa ahlikum nara ku tseratar da kanku da ku da iyalanku aka ce al'ahalu ya hada da al'auladu walbanatu wazzaujatu ‘ya'ya maza da mata da mata da yara da ƙanana da manya duk sun shiga cikin al'ahal Allah ya ce to ya ku masu imani ku tseratar da ku kanku tukunna a karan farko ka tabbatar kai ba ɗan wuta ba ne in ji Allah duk yadda za a yi karka yadda a je lahira ka zama ɗan wuta a karan farko idan ka gama da wannan janibin ka tabbatar ka shirya tsakaninka da Allah sai kuma Allah ya ce wa ahalikum naran da kuma iyalanku su ma ku tsiratar da su daga wuta dan ka ji tsoron wutar na ji tsoron wutar mu ji tsoron wutar sai Allah ya siffanta mana wutar yace alaiha mala'ikatun ghilazun shidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wannan wutar tana da wasu mala'iku masu tsananin fushi la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya saka su wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abin da Allah ya saka su hi suke yi wannan Allah yayi abbara mana wutar ya fassara mana mecece ita dan da ni da kai mai din mai yuwa wajen ganin da ni da ƴaƴana da matana ba mu shige ta ba amma abin da zai baka mamaki in ka kalli abin da wannan ayar ke karantarwa sannan ka kalli irin rayuwar da ake yi tsakaninmu da yara da ƴaƴa wallahi kai ka ce ma Allah ce waye mu bar yaran nan su lalace mu shiga wuta kai ka tsammaci cewa umarni muka samu daga gurin Allah wajen mu basu su tambade mu yi abin da muka ga dama mu basu su yi abin da suka ga dama mu shiga wuta gaba daya amma in ba haka ba ba yadda za a yi ni musulmi da nake da ayar ku anfusakum wa ahlikum naran da kai musulmi da kake da ayar ku anfusakum wa ahlikum naran a ce idan aka waiwaya aka kalli ‘ya'yanmu abin da suke yi wato za a ce mu aka saukarwa wannan ayar wallahi lalle mu aka saukarwa amma ayar tana nema ta yi gabar mu kuma mai yamma wannan ba ƙaramin masifa ba ce a ce musulmi baya ɗabi'antuwa da abin da ƙur'ani ke umartarsa da shi bai tsorata da irin tsoratarwar ƙur'ani hankalinsa bai tashi da irin tashin hankalin da ƙur'ani ya zo da shi game da tarbiyya game da suluki game da mu'amala game da addini game da aƙida game da tauhidi game da kasuwanci game da duk wani abu wanda musulunci ya yarje mana mu mu'amalance shi kaga musulmi ba ruwansa dangane da zakkewa abubuwan da basu kamata ba kai ka ce kamar umarni ake bashi ma ya aikata wannan munanan abubuwa a karan farko dai yana da kyau mu sani ‘ya'ya da kuke ganin su ni'ima ce daga gurin Allah idan kana so ka san ‘ya'ya ni'ima ne nemi wanda ya shekara ashirin da biyar da yin aure bai samu ɗa ba ya baka labarin damuwa da tashin hankali da baƙin cikin da yake kwana da yake tashi da shi samu wanda ya shekara talatin da biyar zuwa arba'in wanda Allah bai sa matarsa ko batan wata ta yi ba ya baka labarin da shi da matarsa wannan hali suke tsinci kansu a cikin gangane da wannan rashin haihuwar da kai yanzu kake watan ko kuma daga gurin Allah subhanahu wataala lafiyar sa kalo Allah ya hana shi haihuwar je ka tambaye shi rigingimin da ya sha tsakaninsa da matan da ya rabu da su saboda sun fahimci baya haihuwa su din a kaddararsu su suna haihuwa shi ne bai haihuwa ka je ka tambaye shi labari ka gane mecece ni'imar ɗa da ni'imar haihuwa da ni'imar yara da Allah ke bamu nemi wanda Allah ya jarrabe shi da mutuwar waɗanda ya haifa yau ba shi da ko kwa ɗaya nemi wanda Allah ya jarrabe shi da ɗan da yake kan tafarki mai kyau ya zama zakaran gwajin dafi a family rana ɗaya Allah ya turo wata jinya ta ɗauke shi ko rana ɗaya ya tafi Kano ko Kaduna ko Lagos ko Abuja ko Maiduguri aka yi hatsarin mota ya mutu je ya baka labarin takaici da damuwa da bakin cikin da ya tsinci kansa a ciki sakamakon rashin wannan ɗan a nan ne za ka gane ni'imar ɗa da kai Allah ya baka kake wasan banza da shi banda wannan karanta hadisai ingantattu da suka nuna idan Allah ya baka ɗa ɗaya ko biyu musamman ‘ya'ya mata kai tarbiyyarsu ka kula da rayuwarsu ka kai ka komo wajen kasancewarsu bayan Allah nagari irin tagomashi da gara da kaɓaki da Allah ya shirya maka a ranar tashin alkiyama a dalilin waɗannan ‘ya'yan da ka sa ido a kansu suka zama mutanen arziki har suka koma ga Allah. binciki hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su baka labari ta goma shin da Allah ya tattali ga irin iyayen da suka zamanto masu mai da hankali game da ina yayan suke higa ina suke fita kaji hadisan da annabi ya bayani kaji ayoyin Qur'ani da suka bayani amma tare da dukkanin waɗannan ni'imomin Allah subhanahu wataala ya mana ni'imomin nan amma muna wasa da su Allah ya faɗa mana a cikin suratul shura yace lillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai gaba ɗaya mallakar Allah ne ya habu liman yasha'u inatha in ya ga dama yayi mutum baiwar ƴaƴa mata wa ya habu liman yasha'u dhukur in ya ga dama yayi mutum baiwar ƴaƴa maza aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan Allah yace in ya ga dama yayi maka wake da shinkafa yayi maka jalof yayi maka dafa duka ma'ana a baka duka da mazan da kuma matan gaba ɗaya Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima in Allah ya ga dama kuma ya maida kai bakarari wanda baka haihuwa ba wata matsala ce ta jinya ba ba wata matsala ce ta rihin lafiya ba daga sama ne Allah bai baka dan ba Allah ya ce in na ga dama sai in maida mutum wanda bai haihuwa ya sha maganin ya shiga ya fita din ya kai mari ya kai goro ya tafi India ya tafi America ya tafi Germany ya tafi Singapore ya tafi China ya tafi Egypt ya tafi duk kasar da zai je ta kafirai da ta musulmi dan neman haihuwar Allah ya ce ni kuma in hana haihuwar in ga yadda za a same ta wai ja'alu man yashau aqima wani babban malami mai suna ibnu atiya a cikin tafsirin sa mai suna al-muharrarul abin nan wajiz al-muharrarul wajiz yace kaga da Allah ya tahi magana cewa Allah mulkin sama da kasai a gurin sa ne yakan yi baiwar ƴaƴa da Allah ya tashi ambata sai fara ambatan mata maimakon ya ambaci maza a karan farko da Allah sai ya ce yahabu liman yasha'u dhukur sannan sai ya ce wa yahabu liman yasha'u inasan amma sai Allah ya ce yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur me wannan ke nunawa Allah ya fara ambatan mata ne ba dan su ne mafi daraja akan maza ba a'a aya ta riga ta gabata cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yace ar-rijalu qawwamuna 'alan 'alan nisa'i bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu to amma me yasa anan da Allah ya tahi yace zai iya yin kyautar yaya da ya tahi sai fara ambata mata bai ambata maza ba sai malamai suka ce saboda dalilai kamar haka na farko dan a nuna maka daga cikin hanyoyin samun rahama kamar yadda hadisai suka bayyana shine in Allah ya baka yaya mata kai tarbiyyar su direct Allah zai maka kiliya hannun dama zuwa jannatul firdaus saboda tarbiyyar ya mace bari kwatanta ma hadarin da ke cikin ta kamar a saka koyi ne kiras dubu ɗaya a cikin roka a kama hanyar lagos da Allah menene possibility isar waɗannan koyin lafiya condition ɗin da ke nuna koyin nan zai isa lafiya me yake nunawa za a isa lafiya ko akwai matsala akwai matsala ita ce amsar to inda ka fahimci hatsarin da ke cikin alo da kiras dubu goma a roka a kama hanyar lagos da su kana ganin da wahala a isa lafiya to haka tarbiyyar ya mace in baka yi a hankali ba billahi allazi la ilaha illahu ba za a kare lafiya ba dan haka sai Allah ya fara da su dan ya nuna al-itina'u bihim wal ihtimamu bihim min al-af'al al-fadila allati yu'maru al-muslimuna bi fi'liha kula da 'ya'ya mata da ba su muhimmanci wajen kula da rayuwarsu da tarbiyyarsu yana daga cikin ayyukan da ake buƙatar musulmi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya mai da hankali a kansu da haka sai Allah ya fara da su wannan aya malamai suka ce ta sauka akan wasu kalar mutane ne guda hudu aƙalla na farko tana bayyana matsayin annabi lutu annabi lutu yaya mata Allah ya bashi jama'a Allah bai bashi yaya maza ba kaga anan sai Allah yace Allah in ya ga dama sai ya bawa yaya mutun yaya mata to kaga annabi lutu ya shiga wannan ayar yasa a ayoyi da yawa yana cewa hunna balati banati atharu lakum ga yaya nan mata yaya nan mata sun fi tsarki a gare ku kuje ku aure su mana akan kuje kuna duwadi haula ibanati kunna atharu lakum ga ‘ya'yanan mata ina da su ku je ku aure su mana haula ibanati kunna aka haru laku annabi ibrahim kuma duk ayoyin da suka zo suka yi magana akan annabi ibrahim ka tafi ƙur'ani za ka ga suna magana ne akan maza allah ya bashi allah ya ambata mana annabi isma'il a matsayin ɗan annabi ibrahim ya ambata mana annabi ishaq a matsayin ɗan annabi ibrahim amma ba wata aya da ta nuna akwai ‘ya'ya mata a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim ba a da ta nuna haka. Kuma duk hadisan annabi Muhammadu ba za ka zagaya ka ji annabi ya bayyana cewa annabi Ibrahim yana da ‘ya'ya mata ba, sai malamai suka ce tun da Allah ya ambata da nassin aya cewa ‘ya'yansa maza ne, to ‘ya'yansa maza ne fi kuma zalla. Kamar yadda nassin aya ya nuna ‘ya'yan annabi Lutu mata ne, to hima ‘ya'yansa mata ne gaba ɗaya. Domin inda akwai ‘ya'ya mazan, yadda Allah bai manta da matan ba, to ba zai manta da mazan ba. haka shi ma annabi ibrahim inda akwai ƴaƴa matan yanda Allah bai manta da mazan ba ba zai manta da matan ba da haka kowanne daga cikin su wancan ƴaƴa mata Allah ya bashi wannan kuma ƴaƴa maza dan Allah ya nuna ma in ma kai kana ganin kai wani ne to annabawa ma Allah ya basu wani bangare ya hana su wani bangare balantana kai karan kada miya da zaka ce kai komai sai ka samu kai hakuri da abin da Allah ya baka ka mai da hankali kan tarbiyyar shi shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ya masa dafa duka Allah sai ya masa jalof Allah sai ya hada masa yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata kaji wani ikon Allah daga cikin ƴaƴansa maza akwai Ibrahim akwai Alqasim da shauransu daga cikin ƴaƴansa mata akwai Fatima akwai Zainab akwai ummu kulsum da shauransu kaga sai wannan ya nuna Allah ba annabi lutu yaya mata Allah ba annabi ibrahim yaya maza Allah ya ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya maza da mata dan wannan ayar ta daidai da abin da Allah ke nufi shi kuwa annabi wato zakariya a karin farko Allah sai mai da hi bakarare daga baya sai Allah ya bahi ya da ya haya sai ya mai da ya hayan shine bakarare da haka malamai suka ce annabi ya haya annabi zakariya da bakarare ne bai da da lokacin da yazo ya gana na maryamu tana zuwa da wasu abubuwan da suka saba wa al'ada in ya kawo mata abinci sai ya zo ya samu ta ci abinci kuma sai ya ga kalan abincin da dadinsa ba irin na duniya ba wata rana sai tambaye ta yace ya maryamu anna laki hada maryamu daga ina yake samun wannan qalat huwa min indillah tace daga gurin Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ya wahala ba Allah sai yace hunalika da zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai Allah yace fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka bi yahya annabi zakariya da ya ga baiwar da Allah ya yi wa Maryam sai ya ce to ai shi ma Allah bai manta da shi ba yana ganin kamar bai dukufa da addu'a bane in ya dukufa da addu'a Allah zai tuna da shi sai ya dukufa da addu'a Allah ku sai sa mala'iku suka kira shi suka ce Allah ya baka daya haya to shi ya hayan tunda shi annabi zakariya ya tahi daga bakara da tunda ya haihu to shi ya hayan malamai suka ce tunda ba ambaci ɗansa ba shi to shi din shi ne bakarari kaga kenan wannan ayar ta haɗe gaba ɗaya nau'ukan waɗannan mutane guda hudu da wanda yake da 'ya'ya mata da wanda yake da 'ya'ya maza da wanda yake da 'ya'ya maza da mata da kuma wanda ma baya haihuwar gaba ɗaya to haka kuma idan ka kalli rayuwar mu haka muke ta tafiya ko wallahi wannan sunnar ta Allah ba wanda isa ya canja ta har kiyama ta tashi tunda ta gudana akan annabawa da manzanni kafin zuwan mu to dan haka dole mu yi hakuri ta gudana akan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu masu albarka ‘ya'ya ado ne jama'a, kwalliya ce, imma kwalliyar ta zama ta alheri, imma kwalliyar ta zama ta sharri. Ga wani can ana ce masa walidu bin al-mughira ko wani suna daga cikin sunaye, Allah ya ba mu labarinsa. Allah ce, "Zarni wa man khalaqatu wahidan, wa ja'altu lahu malan mamdudan, wa banina shuhudan." wa mahattu lahu tamhida muhallin shahidi ne wa banina shuhuda Allah ya ce na bahi ƴaƴa da suke taruwa a gaban sa su kewaye shi yana tinkaho da su yana jin Allah ya yi masa ni'ima daga cikin ni'imomi kaga wannan ƴaƴa ne Allah ya bashi amma suka zo mar bala'i ga su dai kwalliya ce amma kwalliyar sharri dan daga ƙarshe Allah ya ce ku bar ni da shi zan damke shi wallahi ayoyin ka karanta can gaba Allah zai gaya maka to haka mu ma nan zai iya yiwa Allah ba mu ƴaƴan maimakon su zamanto mana kwalliyar alheri ya kuma su zamanto mana kwalliyar sharri haka Allah ya faɗa a cikin suratul kahfi yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ƴaƴa da kake gani da dukiya ado ne da kawa na rayuwar duniya sai ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sauran abubuwa na alheri albaqiyatu salihat abubuwan da mutum zai aikata dan neman yarda da amincewar Allah Allah ce khairun inda rabbika thawaban sun fa alheri a gurin ubangijinka wajen samar da lada gabawa wa khairun amala kuma in kana neman abin da ya cancanta ya fi cancanta dan adam musulmi yayi buri ya samu to ya samu waɗannan dan haka yaya ado ne ko dai su zama adon alheri kamar a ce Allah ya baka ‘ya'ya guda goma kuma dukkansu haifizan alkur'ani alherin Allah ya same ka kamar a ce Allah ya baka ‘ya'ya guda ashirin ko talatin ko ashirin da biyar ko ba su haddace ƙur'ani ba dai babu mutumin banza a cikinsu gaba ɗayansu ‘ya'yan Allah da annabi ne na ce ‘ya'yan Allah da annabi ba ina nufin su suka haife su ba a ina nufin ‘ya'ya ne wanda suke da alaƙa da biyayyar Allah da biyayyar annabi Muhammadu wannan idan Allah ya maka wannan to ka iya kwalliya da ado da wannan yaya amma ta hanyar alheri akwai waɗanda na sani ni da kaina kuma wala Allah kai ma ka san wasu mutum za ka ga yana da yaya goma maza da mata ko maza zalla ko mata zalla amma wallahi ba za ka shuna ƙwaya ɗaya a ce maka wannan mutumin banza bane ba ba za ka shuna ƙwaya ɗaya a ce maka wannan ɓarawo ne ba ko a shuna ƙwaya ɗaya a ce wannan mazinaci ne ba ko a shuna ƙwaya ɗaya a ce wannan ɗan luwaɗi ne ba ko a shuna ƙwaya ɗaya a ce wannan ɗan zamba cikin aminci duk damfarar duniya da ka sani to da shi ake jiyan nan ake ban labarin wani ɗaya daga cikin 'yan hizba wanda muke tare wala Allah yana ji na zo masallacin nan yake ban labari wata ƙara ce za a kawo guri na sai shi ya tare ya ce ni kai bai kamata a kawo wannan ƙarar ba shi ne irin mutanen da kullum muke jan hankalinsu mutum ya zo ya ce zai saba maka soja ko ɗan sanda amma ya yanka ma wasu makudan kuɗaɗe ya ce sai ka bashi kuma ka ƙi yin shawara da kowa ka ɗauki kuɗin ka bashi a takaice dai wannan mutane suka ɗauki kuɗi zunzurutu naira dubu ɗari takwas suka ba wannan mutumin akan ya sama musu soja aka dinga jan hankalinsu har daga ƙarshe dai ta bayyana mutumin nan ɗan damfara ne to yanzu dai ana kotu akan mutumin abinda zai baka mamaki shine tsakanin kudaden da ya karba a hannun jama'a dan nema musu wannan matsayin ana claiming damage ana neman kudi naira miliyan 300 a hannun shi na jama'ar musulmi wanda ya tattara da ƙarya cewa zai sama musu wani abu mutane ka rasa ina hankalin su ke tafiya mutum ya zo ya ma zaƙin baki ko ya buga ma waya wani fa kawai buga mar waya za a yi yanzu ma yan damfara yadda suka kamo tashar mutane kawai sai mutum ya buga ma waya nuna maka ya san ka wane ya kana nan kuwa ka ce masa a wallahi ina nan mana kai kana jin kunyar ka nuna baka san shi ba shi kuma ya dinga nuna ta gaske ba ya san ka har ya bada labarin wasu abubuwa ta tare da kai sai ce wallahi za a dauki aiki ne a ma'aikata kaza to ka san ai ina gurin ko sai ka ce eh eh eh eh na san kana gurin kuma kai ma ƙarya kake wallahi tallahi ƙarya kake dan kai ma baka sani ba kawai buga ma waya yayi ya ruda ma tunani kawai sai ka biye maka sai ce to turo kaza da kaza da kaza da naira 100 kaza insha Allah ta'ala zaka je na anjima ko zuwa gobe ko zuwa jibi kana tura masa ka tura kanka cikin bala'i wallahi to yanzu dan Allah uban wannan zai yi alfahari da shi zai yi ado da kwalliya da shi a matsayin sa na da bayan ya zama mugu a cikin al'umma waɗannan yaran 'yan tiktok da waɗannan yara masu neman trending da waɗannan yara masu baɗala da shegantaka a media in dai uyayensu 'yan arziki ne na rantsi da Allah ba su alfahari da su sai dai idan su ma alhabithatu ne lil khabithina mutanen banza ne aka cire daga cikin mutanen banza 'yan uwansu kama Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah yana cire macacce daga rayayye wata ran kuma ya cire rayayye daga macacce wanne ne ba wanne ne ba in Allah ya ga dama sai ya fitar da almayyitu ma daga cikin almayyitu kuma shi uban macacce uwar macacce ya dan ma macacce lalatacce to akwai iyayen da zaka ga na yaya ne mutanen banza na rantsi da Allah amma alfahari suke da su har ma suna daure musu gindi akan wasu abubuwa da suke wanda ba daidai bane kuma waɗannan ƴaƴa da suka kama hanyar irin wannan kangarar yau fitina kaso saba'in da biyar cikin ɗari waɗannan kangararrun ƴaƴan su suka haifar da ita a cikin al'ummar musulmi duk wani ta'addanci ka je kaka bincika za ka samu ƴaƴa ne da aka haifa mafi yawancinsu wallahi ta hanyar aure ba ta hanyar banza ba amma ka rasa ina iyayensu suke maraici maraici ba dalili bane da zai sa mutum ya zama mutumin banza ina so mu gane wannan magana da kyau wallahi akwai dan da ya tashi ba uwar shi ba uban shi a duniya na rantsi da Allah na gansu sun fi a kirga kuma sun zama mutanen arziki ba su da uwa ba su da uba wani ma yaron ya tashi bai ma san uwar shi ba bai san uban shi ba amma a yau ana lissafa shi cikin mutanen kirki da ake alfahari da su to ashe mutuwa ba ita ce lazumi da take nuna dole sai mutane sun zama mutanen banza ba ko yaya sun zama yayan banza ba akwai kuma wanda na sani ya tahi a tsakiyar gata ga uwar ga uban ga dukiyar ga komai duk abin da ake bukata akwai kuma ya zama mutumin banza ya aka yi saboda haka yan uwa wannan tarbiyar wajibi ce akan mu ba Allah yana rarrashin mu ne ko yana cewa ya kamata mu yi ba a'a dole ne amma wallahi yaya da kuke ganin fitina ce gahi dai Allah ya faɗa mana wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala a can suratu ali imran sai yace zuyyina lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i sai yace wal banina daga cikin son da aka saka wa mutane wanda har yakan ja susuwa ga hallaka shine son mata da yaya wani akan an daki ɗansa akan a islamiyya bai kawo hadda ba to da hi da uwar za su yi sammako zuwa gurin headmaster in Allah ya yi da he sun tsigale hidimarsa tun daga samansa har ƙasansa don me zai daka musu ɗa wani yanzu ya biya kuɗin makarantar boko har da extra akwai uban da na je biyan kuɗin makarantar ‘ya'yana gaban shi muka je biya tare wallahi a gabana ya biya na wannan tam ɗin ya sake kuma ya biya na tam ɗin gaba ya ce yanzu tattam ne za a biyo shi a zuciyata na ce ya Allah ka sa yadda ya kula da karatun ‘ya'yansa a nan to haka kuma yake kula da karatun ‘ya'yansa a islamiyya tunda ban san me ya ya kare a can ba nan dai na gani ra'ayil aini yadda na gani Allah ya nuna min annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma a can ban san ya aka he nace to Allah ya sa can ma haka ne to amma in nace maka ta iya yiwuwa a can din ya zama ba haka ba karkai mamaki karkai mamaki haka muke ba wa ƴaƴa muhimmanci akan abinda mun sani cewa idan da shi kaɗai suka rayu wallahi ba za su gama da duniya lafiya ba muke ba su muhimmanci akan abin da mun sani wallahi in a kansa kaɗai suka rayu ba za su gama da duniya lafiya ba amma abin da idan shi kaɗai suka tsaya a kai za su gama da duniya lafiya kuma lahira ma za su gama da ita lafiya ba ma ba su muhimmanci a can haka ne jama'a ko ba haka ba ne haka ne abin da mun sani in suka tsaya a iyakansa ba su ƙara da abin da ya shafi addini da lahirarsu ba wallahi mun san ba za su gama da duniya lafiya ba balle lahira amma sai mu ba su muhimmanci a kai abin da mun sani cewa in suka rike shi za su gama da duniya lafiya kuma lahiran ma za su gama da ita lafiya sai mu watsar ba za mu nuna musu yana da muhimmanci ba don haka mu kanmu iyaye daga cikin abin da ke nuna mana muna ba da gudunmawa wajen rugujewar tarbiyyar 'ya'yanmu shine irin wannan kalar mu'amalolin da muke yi musu alhassan wal husainu wanda a kansu zan tsaya wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana khutuba akan minbari don kusancewa innama amwalukum wa auladukum fitna annabi yana hutuba kamar bari in kwatanta dan ka gane maganar ba dan abin da zan faɗan haka ya faru ba kamar yanzu ina tsayin nan ina khutuba annabi fa sallallahu alaihi wasallam idan yana khutuba ala sautuhu muryar annabi ɗaguwa take sama da yadda yake magana noma wahmarra wajuhuhu fuskarsa takan murtike ya ƙulu sabbahakum wa masakum annabi baya huduba da wasa ana huduba ana tinsu da dariya baya yi annabi fuskarsa takan murtike idanunsa su kada su ja sautinsa ya fawa sama da yadda yake yin fawa a normal maganarsa amma wallahi yana cikin wannan hali da ya hango Hassan da Husaini suna zuwa rigarsu tana shatile su suna faduwa annabi haka ya ajiye takaddun hudubar ya sako dalab dalab daga kan mimbarin ya taka cikin jama'a ya je rungumo Hassan da Husaini yazo ya zauna akan mimbari ya dora daya akan damansa ya dora daya a cinyarsa ta hagu sai ya karanta ya ayyuhal ladina amanu innama amwalukum wa auladukum fitna wallahi ku sani ƴaƴa da kuke gani bala'i ne annabi da kansa yace ku duba hudu ba nake amma na hango waɗannan jikoki na wasu na tahowa naga suna faduwa riga suna shatile saboda kankanta na gagara hakuri su iso ni na gagara hakuri in gama hudubar sanda na yanke hudubar na je na rungumo abuna sannan na zo na zauna sannan hankali na ya kwanta jama'a in annabi zai yi haka dangane da yara kuma har ya ankarar da mutane cewa ya aikata hakan shi kansa abin yana da mamakin yadda ya aikata hakan don Allah ina ni da kai akan ‘ya'yanmu ba sai dai gyaran Allah ba daga cikin bala'in ‘ya'ya idan ba a yi a hankali ba suna shigaltar da mutum daga bauta wa Allah kuma Allah ne ya faɗi wannan ba ni na faɗa ba Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ku mu'asu imani kada ƴaƴanku da dukiyoyinku su kawar da ku daga ambaton Allah yo kenan ahe suna iya kawar da mutum kaga uba wallahi ya rasa sallan azhar da la'asar saboda yana police station yana belin ɗansa ya yanka wani ya mutu haka ne ko ba haka ba ɗan fa ba wai bai yi laifi bane aka kama shi a'a yanka wani yayi kuma wanda ya yankan ya mutu ko yana asibiti shame-shame amma uban shi ya je police station bai yi azahar ba bai yi la'asar ba yana neman belinsa jama'a ana samu ko ba a samu wuyanka wani yayi fede wani yayi amma ya je ya zauna yana jira a bashi belinsa a dalilin haka bai yi azahar ba bai yi la'asar ba don haka Allah ya ce ku yi hankali la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah Allah yace wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun kuma wallahi duk wanda ya min haka in kana neman tababban duniya da lahira inji Allah yace wallahi shine sahun farko Allah ka samu gama da duniya lafiya hudubar za ta zama siris wa Allah domin wallahi a cikin kaso goma na hudubar ko kaso ɗaya ban gama ban ci ba saboda akwai nuktodi yanzu kusan guda goma sha biyar yanzu kwata-kwata bai wuce nukta guda uku na yi ba saboda haka za mu biyo baya wa la'alla sati mai zuwa domin ɗorawa a kan wannan maganganu masu muhimmanci domin na faɗa muku harkar ta'addanci da kuke gani a ƙasar nan ‘ya'ya ne da yawa waɗanda iyaye ne suka haife su wasu ma iyayensu suna raye ba su mutu ba harkar baɗala da iskanci harkar hawa midiya ‘yan matan hausawa da za ka ga yarinya ta yi shiga irin ta tsinanniyar ƙarshe cikin arna amma ta yi wannan shigar ta fito tana tallan kanta har tana cewa ta bari ta sanya muku nambar waya duk wanda yake bukata ta yi neme ta ta fito ta juya ta juya nan ta juya nan da hausa tangaran tangaran za ta yi ma hausa in ta gama juyawa ta ce to bari ta sa nambar ta in kana da bukata ta ka neme ta kuma wallahi da gaske ne ba ƙarya ba ne duk ‘ya'ya ne suke yi kuma ‘ya'yan da yawa daga cikinmu. Allah ya shiryar da mu ya dawo da mu kan hanya tare da mu da su baki ɗaya. Allah ya samu gama da duniya lafiya. Daga ƙarshe a gurguje muna isar da saƙon ta'aziyya. Muna isar da saƙon ta'aziyyarmu da jajantawarmu zuwa ga wasu mutane kamar haka. Mutum na farko da za mu isa da sakon ta'aziyar mu shine Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah yayi wa mahaifiyarsa rasuwa kusan kwana uku ko hudu da suka wuce Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata mutum na biyu shine Malam Abubakar Muftar Yola mahaifinsa Allah ya masa rasuwa zaka ganki a Sunna TV ana sa shi yana yawan karantar da littattafan fikihu da sauransu musamman fikihun malikiya Allah ya gafarta wa babansa Allah ya masa rahama mutum na uku shine dr abubakar ibnu amin al-asgar malam kabiru asgar babban dalibi ko babban magajin muhammad awwal adam albani zaria shi ma shekaran jiya ko shekaran jiya waccar mahaifiyarsa allah ya mata rasuwa muna addu'a allah ya ji kantar rahama allah ya mata rahama allah ya gafarta mata allah ya kai haske da rahama zuwa kabarinta sannan mutum na ƙarshe wanda shi ba rasuwa bane shine hajiya sa'adatu aminu mata ne ga ainihin wato ɗan majalisa da ke wakiltar abin nan balanga kaltungo ne ina jin ko honorable ali isa jesi akwai mahaifiyarta tana kwance a asibiti a ƙasar qatar jiya ta bugo min waya tun daga qatar tana neman don allah a saka ta addu'a allah ya tashi kafaɗin wannan dattijuwa to muna addu'a allah ya ba ta lafiya allah ya yaye mata ɗawainiyar da ke kuma kika ɗauka wajen jinyarta allah ya biya ki shauran majinyata da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna addu'a Allah ya yaye musu Allah ya tafe su waɗanda kuma suke ainihin wato lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ga baki ɗaya sannan abu na ƙarshe kar ku manta jama'a a yanzu hakan nan muna da full inverter solar inverter a wannan masallaci wanda wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi muna cikin tattarawa da tara yadda za mu yi wannan sola ɗin kusan shekara biyu zuwa uku muna ta bayani akan muna roƙon wanda Allah ya horewa ya zo ya mana wannan sola inverter Allah ya saka da alheri malam Abubakar Sadiq Pharmacy gashi muna zaune ya dauki kuɗi naira 1500 gudunmawar shi ya bayar akwai wata maman Aisha daga Saudiya ta turo mana da naira 1400 ya zama 900 a takaice dai mun tara kuɗi sama da miliyan ɗaya. ana cikin haka sai ɗan uwa malam baba da suki ɗaya daga cikin famulin nan ya zo nan da hida alhaji jalalu arabi foma ciyaman na nakon muka zauna da su da baba ibrahim a nan muka miƙa musu bukata na cewa a taimake mu a zo a sa sola a gurin nan mu daina tare da nareto mu daina sayan mai suka yarda za su yi har sun tafi abuja sun fara turo kayayyaki sun turo fanas masu yawa kuma sun turo imbatan ma kansa a lokacin suna shirin za su ƙaraso kayan wallahi kawai wannan bawan Allah magana ɗaya aka yi masa baya ƙasar da ya ji labari kawai ya ce to in ya dawo a tunamar yana dawowa ko ya turo ma'aikata tun daga kano da gaba ɗaya kayan aikin gaba ɗaya ya saka fanal ƙwaya ɗaiɗai largest one wanda ya fi kowanne girma ya saka mana guda ashirin da hudu Allah ya saka masa da alkhairi batira ɗaiɗai batira guda takwas manyan batira masu kyau Allah ya biya shi da aljanna yadda ya haskaka mana wannan masallaci Allah ya haskaka masa kabarin shi wani abin da zai burge ka su malam sadiq da malama aisha da duk wanda suka bada gudunmawa ko da na shawara ne tsakanin mu yan kwamiti da ni liman da shauransu wala duk wanda ya yi yunkurin bada gudunmawa ko bai samu dama ba yanzu daga kafa wannan imbatar har ranar da za a tada masallacin nan yana da lada har mutuwa ta tashi har kiyama ta tashi shine amfanin yin niyyar aikin alheri ko da baka baka yi ba haka kuma ka dan diga wani abu komai kankanta kar ka bari a gama baka sa hannunka ba saboda za a share ba kai za a share ba kai za a ɗebe za a kwashe ba kai to muna addu'a duk wanda suka yi niyya ba samu dama ba da wanda suka yi niyya suka dan bada wani abu wanda bai kai a aikin ba Allah ya hada mu a cikin wannan lada gaba ɗaya mu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wucacin naman jikin mu Allah ka ci gaba da amfani da damar mu da lokacin mu da ilimin mu da dabaran mu da wayan mu da duk wani abu da kai mana na ni'ima Allah ka ci gaba da amfani da shi wajen ɗaukaka addinin musulunci ya Allah kuma ka sa ba mu ladan abin idan mun yi ya Allah Allah ka ka raba mu da duniyar nan lafiya ka hada mu da manzon Allah a jannatul firdaus ɗan uwa abokan aiki wanda suke taya mu cikin ƴan kwamitin wanda suke ba da shawarwari har a kai ga irin waɗannan matsayoyi da ake samu muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah biya kowa da aljanna kuma da kuke taya mu addu'a duka Allah ya hada mu ya rugunsuma mu a jannatul firdaus da mu da ku gaba daya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا يا الله fitintunun da muke jin labari suna kokarin dawowa a Maiduguri Allah ka tarwata wannan fitintuno Allah karka bari su dawo ya Allah waɗanda suke generating waɗannan fitintuno suna so su dawo da su ko dan kulɗa siyasarsu ko dan ta'addanci ko dan cin dukiyar jama'a ko ma dan menene Allahumma alayka bihim Allahumma damirhum tadmira Allahumma mazzikahum kullu mumazzaqin la tugadir minhum ahadan ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith Allah ka zaure da mu a cikin wannan ƙasa ta mu lafiya Allah maɗaukacin sarki ka samu samu ci gaban dakilewar harkokin tsaro ba wai ci gaban ta'addanci a wannan kasa ba ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah tabaraka